الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو حديثي نهركو حديث عمر رضي الله عنه من قمع حديثكم ko? طيب sai dai wannan hadisin malamai sun yi bayani a kan shi cewa hadisi ne wanda yake yana da matsayi babba a cikin musulunci daga malaman da suka yi bayani a kan matsayin hadisin al'imamu shafi'i rahimahullah yana cewa ya dukulu fi saba'ina baban min abuwa balfiq wannan hadisi yana shiga cikin babi saba'in daga cikin babuka na na fiqihu haka abdurrahman ibn mahdi rahimahullah yana cewa law sannaftu fil abwabi laj'altu haditha umar fil a'mal fi awwal kulli bab tunda yayi ta'alifi a cikin fiqhu da ya sanya wannan hadisin a harkon kowane babi haka abdurrahman bin mahadi yake cewa man arada an yusannifa falyabda bi hadith innamal a'mal ce duk wanda yake son yayi talifi ya fara da wannan hadisin na innamal a'mal bin niyyat haka a imma diyawa sun bude littattafan su da wannan hadisin daga cikin su al-imam al-bukhari ya sanya wannan hadisin ya zama muqaddima ta littafin shi saboda tsokaci ga mai neman ilimi ya gyara niyyar shi tare da cewa hadisin baya da alaka ta kusa da ainihin baban da ya kawo shi kaifa kana bada ulwahi haka malamai bayan al'imamul bukhari da yawa sun buɗe littattafansu da wannan hadisi yana daga cikinsu abdulghani ibn abdulwahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullah a cikin umdatul ahkam ya buɗa shi da wannan littafin haka nawawi ya buɗe littafin riyadus salihin ya buɗa shi da wannan littafin haka littafin shi al-majmu wanda aka ce yana ɗaya daga cikin littattafai guda uku wanda a musulunci ba a wallafa irinsu ba ya buɗa shi da wannan littafin haka wannan sharhus sunna al-bagawi a cikin sharhus sunnan shi da masabihus sunna ya buɗa su da da wannan wannan hadisin haka suyuti ya buɗe littafin shi al-jami'us saghir da wannan wannan hadisin wannan hadisi ne wanda yake yana da muhimmanci kuma yana cike da fa'idodi an ce shine sulusun sulusun addini ibn rajab yayi bayanin yadda yake zamanto bayanin kasancewa shi sulusi na addini ya ce saboda addini ya kumshi abubuwa guda abubuwa wanda suka zo shi ne abin aikata umarni da barin hani da kuma tawakkufi daga shubuhat wanda ya zo a cikin hadisin annoman ibn bashir wanda zai zo ya ce sa'an nan suna inganta ne da abubuwa guda biyu yana hadisin annuman ibn bashir ya ɗau kashi guda ya ce suna inganta wayannan abubuwan guda uku duka suna inganta ne da abubuwa guda biyu abu na harko shine hadis innamal amal bin niyat da niyya abu na uku shine hadisin aisha radiyallahu anha man ahdatha ko man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad yana wannan hadisi ne wanda yana da matsayi babba daga cikin tamanci afuwan na wajen abin ga muta'alliq ina innamal a'mal bin niyat samar da wasu ce samar da aiki wasu ce wannan inganta aiki wasu ce kamal ba kabul ba kamal cika ayyuka ma'ana ko da niyyar shi ba ta da kyau ana iya karba mishi amma baya samun lada cikakka amma abin da ke da shi ne dukkan aikin da babu niyya a cikin shi wannan aikin babu shi babu shi sa'annan daga cikin ababen da ya kamata a yi wannan ishara gare su game da hadisin shi ne ayyuka nan waɗanda ake nihin ayyukan da suke bukata bukatan niyya don akwai ayyukan na ibada wanda ba sa bukatan niyya ko kuma ayyuka wanda ba sa bukatan niyya ko da ba a yi niyya ba sun inganta kamar yanzu wanda ake bin shi bashi bai niyyar biya ba aka amsa da ƙari bashin ya biya ko bai biya ba ko ana bin shi ko wanda zakka aka hudda aka amshe ta da ƙari ana cewa sai ya sake abin gaba da kenan ayyuka waɗanda suke buƙatar niyya sannan nan ilallahi wa rasulihi ko lafta balaghiya wadda malamai suke bayani a kanta na wannan maimaita sharaɗi da abin ga da jawabu shar wajen malaman balaga baya zamantowa abu guda man man amila salihan min dakarin a untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu kaga jawabu shart ya sha banban da sharadin dukan ka dauka galibi ba abu guda bane nan me yasa aka maimaita shi shart din da jawabu shart abu guda ne suka ce saboda abin ga babu wani abu wanda wanda yahi wannan galibi ka ce in ka ce wanda yayi kaza zan mishi kaza abinda zaka mishi zaka mishi nan yahi abin da zai donan sai aka ce wanda yayi hijira saboda Allah da manzon shi ma'ana ya kasance tare da manzon shi ko tare da sunnar shi sakamakon shi shine abin ga aka sake maimaita lafazin saboda babu abin da ya kai ya yi wannan shi ya sanya aka sake maimaita shi can gurin kuma da aka ce ila duniya yusibuha aw imra'atin yankihuha nan sai aka sa abun ga fa hijratuhu ila ma hajara ilai ba a sake maimaitawa saboda abu ne wanda ba abun ga kaskantacce ne kuma saboda suna da yawa abubuwan duniya suna da yawa nan da aka bayan ya ce duniya yusibuha aw imra'atin yankihuha shi baya shiga cikin duniya ha tambaya yana shiga don me yasa aka sake maimaita shi ha saboda muhimmancin shi yana daga cikin ababen da ke fitinar mutane kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu dunya wattaqu fitnatan nisa fa inna awwal fitnat bani isra'il fin nisa kiyayi fitinan mata saboda daga cikin duniya daga ababen da ke fitinan mutane mata bilakhas sai game da sababin da ake ambata sababin waɗin hadisin wannan abu sababin da ya sa annabi alaihi salatu wasalam ya haɗu wannan hadisin saboda sanin asbab wurud na hadisi yana da muhimmanci kamar muhimmancin sanin asbabin nuzul na ayoyi to wasu ce akwai wani wata mace ummu qais wanda wani sahabi ya hijira saboda ita ba dan saboda wani abu ba saboda ta yi hijira sa ya hijira bai ba da niyyar hijira shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya hudi wannan hadisin ibnu hajar rahimahullah ya yi bayanin cewa qissa ta muhajir ibnu ibnu qais ingantatta ce ta abun ga wannan hasana ce sai dai bai tabbata cewa shine sababin wurudul hadith ba mun gane ko nan kuma da ya ce alladaini huma asahul kutubil musannafa ce bukhari da muslim su ne mafi ingancin littattafan da aka wallafa don me yasa ya ce al-musannafa don ka ƙur'ani ya shiga ƙur'ani ba ba musannaf ba ne ba magana ce ta Allah wadda mala'ika jibril ya ji ta daga Allah maɗaukaki ya isar da ita ga manzo alaihi salatu wassalam kenan ba littafi ba ne wanda ya musannaf sai hadisi na biyu alhadithu thani za mu takaita ne saboda abin ga musamman ma in tana yi wa mu ida littafi in ta sauƙaƙa
الحديث الثاني يا سوقك عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت, إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
الحديث الثاني حديث نبي عن عمر رضي الله عنه أيضا وانا شما عمر رضي الله عنه شي رويتوش wannan hadisin shine hadisi na harko a cikin sahihi muslim kenan hadisi na harko cikin arba'un shine hadisi na harko cikin bukhari hadisi na biyu shine hadisi na harko a cikin muslim haka albagawi a cikin sharhus sunna ya fara da hadisi na harko a cikin bukhari sannan ya zo da hadisi na biyu kamar yadda nawawi ya yi haka yace qala bainama nahnu julusun inda rasulillahi zata sallallahu alaihi wasallam zata yau yace yayin da muka kasance a zamne wata ran a cikin majalisin manzo alaihi salatu wassalam wanda ire-iren wayannan majalis in duk wanda ya zamna so guda a ciki ya samu wata martaba wadda babu wata hanyar da mutum zai iya bi ya same ta in ba ta wannan hanyar ba ita ce kasancewa shi sahabi duk wanda ke yana da imani yana matsayin shi na musulmi ya zamna a cikin majalisin manzo alaihi salatu wasalam ko so guda ko da jariri ne wanda aka dauka aka kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin sahabbai muddin dai ya mutu akan imani in ya ridda kenan shi bai a cikin sahabbai shi yasa duk wani wata shubha da wani zai kawo akan abin cewa a cikin sahabbai akwai wanda suka yi ridda asalin wanda suka yi ridda ba su a cikin sahabbai sahabi dole sai ya mutu da imani akan imani a lokacin yake kasancewa cikin sahabbai to wannan majalisin shine majalisin da yake kowane majalisi tsada da daraja saboda duk wanda ya zamna cikin shi yana samun titir wanda babu wani titir wanda zai kai shi shine na abin kasancewa shi sahabi sahabi ko din yanda kai aiki wanda ya zo bayansu tun daga zamanin tabi'ai har zuwa tashin kiyama din yanda za ka yi aiki baka kaiwa mafi kankanta falala na sahabbai kamar yadda din yanda sahabi ya yi bai aiki wa matsayin matsayin annabi haka shi ma wanda ya zo bayan sahabai bai iya kaiwa matsayinsu ya ce muna cikin wannan majalisin ittala a alaina rajulun shadidu bayad thiyab kawai ya ce sai ga wani mutum ya bullo mana wanda mutumin nan kayan shi farare ne fes babu dauda ko kadan a cikin a tattare da kayan shi shadidu sawadi shar kan shi kuma baki kirin wannan me yake gwada ha ba matahi ba ne ba babu alama ta tahiya tare da shi saboda wanda ya tahiya musamman irin tahiya ta da ko ta yanzu mutum ya yi tahiya sai kaga alama saboda manzo salasalam ya ce al-safaru qit'atun min al-azab wani yanki ne na azaba to amma shi babu wata alama na ta tahiya da tare da shi sa'annan kuma halla wannan yana gwada hallau ladabi daga cikin ladubba na ɗalibin ilimi ya kamata ya kasance mai tsafta kamar yadda imam malik rahimahullah ya kasance yana girmama hadisan manzo alaihi salatu wasalam kahin ya fara tahdid sai ya yi wanka ya sanya kaya masu kyau ya sanya turare da da wannan ya dau dukkan wannan wannan matakai na tsafta kahin ya fara hadisi kahin ya fara wannan ba da hadisi ya ce la yura alaihi atharu safar ba ga wata alama ta tahiya a tattare da shi ta bulaguro tattare da shi ya ce wala ya arifuhu minna ahad sai dai kuma a cikin muhallau babu wanda babu wanda ya san shi babu wanda ya san wannan mutanen kaga nan akwai abubuwa biyu wanda suke cin karo da juna na harko babu alamar tahiya sannan kuma ya aka yi abin ga kenan ba bako ba ne ba kuma ya aka yi tare da cewa a lokacin madina ɗan gari ne ƙarami ya aka yi babu wanda ya san shi wala ya arifuhu minna ahad to nan ya aka yi umar da yake ba da labarin ya aka yi ya san da cewa babu wanda wanda ya san shi mutane suna zazzamne aka yi san da cewa babu wanda ya san shi yanzu wani ya zo nan kana iya hukuncin cewa babu wanda ya san shi malamai suka ce wannan abun ga ala galabatin zan abun ga yana kyautata zaton cewa babu wanda ya san shi a cikin majalisin kamar yadda wakisa wanda wanda ya afka matar shi a cikin watan ramadan da aka kawo manzo alaihi salatu wassalam ya kawo mushi abinda zai kafara sai ya ce annabi ya ce wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauka ka je kai abun kai sadaka da wannan ya ce yanzu a cikin abun garin madina wani wanda ya hina talauci ya ce wallahi babu tsakanin dutsunan ta guda biyu babu wanda ya kai na talauci kaga rantsuwa ma yi a bisa galabatar zan ya zo kuma a cikin riwayat riwayat na hadisin cewa mutane sun rika kallon junansu kenan ko abin da karshe daga nan suka san da cewa babu wanda ya san shi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ya ce hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo ya zamna wajen manzo alaihi salatu wassalam fa asnada rukubataihi ila rukubatai sai ya dangana gwiwoyin shi zuwa gwiwoyin shi ma'ana gwiwoyin shi zuwa ya dangana gwiwoyin shi da ga gwiwoyin manzo alaihi salatu wassalam wa wada kaffaihi ala fakhidai sai ya dora hannayen shi kuma akan akan cinyoyin shi to nan akan cinyoyin wa ce cinyo akan cinyoyin annabi alaihi salatu wassalam sun ce akan cinyoyin shi da kan abin ga cinyoyin shi da kan shi wasu suka ce saboda wancan ya dora su akan cinyoyin annabi alaihi salatu wassalam shi yahi wannan ƙara ɓadda kama saboda asali so ke gwada cewa kamar mutumin ƙauye ne shi wasu kuma suka ce a wannan ya dora akan cinyoyin shi saboda shi ne ya hi dacewa da ladabi na ɗalibin ilimi ya ce fa'asina da rukubataihi ila rukubataihi wa wadda aka faihi ala fakhidaihi wa ƙala ya muhammad ya ce ya muhammad da ya zo a cikin sunanin nasa'i cewa akan cinyoyin manzo alaihi salatu wassalam hadisi ne da isnadi sahihi kenan wannan shine yahi yahi rinjaye cewa akan cinyoyin annabi alaihi salatu wassalam ya dora ya dora wannan hannayen shi tahin hannayen shi yace ya muhammad yace ya muhammad Allah wannan kaga wata alama ta uku wadda ke gwada yana sanya gwada cewa shi mutunan daji ne saboda sahabban da ke tare da annabi alaihi salatu wassalam ba sa kiran shi da sunan shi ba sa cewa ya muhammad suna kiran shi ne da sunana annabta ko na manzanci ya rasulallah ya nabi Allah da abin da ya kama da haka ya ce akhbirni anil islam ka bani labari ko ka sanar da ni menene musulunci faƙalar rasulullah sallallahu sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce al'islamu ya ce musulunci an tashhada Allah ilaha illallah shine ka shaida da bakinka ka ce la ilaha illallah babu wani abun bauta wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba yana nan dole sai mutum ya faɗa da harshen shi in yana iya magana ya ce a zan haɗi da zuciya bai isa ba domin ya hana shi abin amma wanda kama baya da harshe shi wannan ya isa ya faɗa da zuciya ko ya ishara ashadu an la ilaha illallah la ilaha illallah kore dukkan wani abun bauta wanda bai cancanci bauta ba da tabbatar da abun bauta guda wanda shi kadai ne cancanci bauta shine Allah madaukaki wa anna muhammadan rasulullah kuma shaida cewa muhammad manzo ne na Allah wannan shine abu na farko mabudi na shiga cikin musulunci duk wanda bai faɗi wannan kalmar ba ba musulmi bane ba dole sai mutum ya faɗi wannan kalimar kuma kalimomi ne waɗanda tare suke tahiya mutum ya ce a shi ya yarda da a shaɗu Allah ilaha illallah amma bai yarda da na biyun ba ba musulmi ba ne ba aslan shi na biyun ya kumshi na harkon baya yiwa ka ce muhammadun rasulullah kun ba ka yarda da allah ba ka yarda da allah ya turo da annabi kenan ya kumshi imani da da cewa akwai allah mun gane ko amma wannan mutum ya ce kuma la ilaha illallah kaɗai ya tsaya nan bai yarda da muhammadun rasulullah ba da shi da wanda bai yarda da duka ba duka ɗaya suke kina akwai talazumi tsakanin waɗannan guda biyu wato ƙimar sallah ka kuma tsaye da sallah tsaye da sallah ba yin sallah ba kamar yadda zai zo a cikin hadisin da yake biyowa buniyar islam wato tiyar zaka ka kuma ba da zakka idan kana da dukiya wadda yake wajibi a hudda zakka a cikinta wadda ta kai inda za a hudda mata zakka zakkan nan kuma wani kaso ne kaɗan wanda baya cutar da mai dukiyar wanda kuma yake amfanin talakawa da wa'inda aka ce a ba wata suma ramadan kuma ka azamci wata ramadan idan ya zo ya isko ka a cikin ƙoshin lahiya ƙoshin lahiya kuma baka cikin halin bulaguro wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila kuma ka ziyarci daki dakin Allah idan kana da iko zuwa ga hakan kana da ikon haka qala sadaqta sai yace kai gaskiya yayi tambaya kuma yace kai gaskiya yace fa ajibna lahu sai muka muka yi mamakin shi yas'aluhu wa yusaddiqu yana tambaye shi kuma yana gaskata shi wannan alama ce wadda ke gwada cewa daman ya san ya san amsa in ba haka nan baya za ka yi tambaya kuma ka ce gaskiya abinda amsar da ka ba da gaskiya ce ɗalibi wanda ake ma jarraba a cikin fasali shi ake tambaya in ya samu a ce ka samu bai samu ba a ce ka yi kuskure kenan shi wanda ya tambaya ya san ya san amsai qala fa akhbirni an al-iman yace ba ni labarin ko kuma ka sanar da ni mi ake kira da imani qala yace an tu'mina billah yace kai shine kai imani da Allah menene imani da Allah ah tambaya ya a dunkule abubuwa guda nawa ne guda hudu kai imani da wujud yana akwai shi saboda akwai wanda ba su yarda ba ma da akwai shi ba kama duk da ke 'yan kaɗan ne kamar fir'aun ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce da wasu daga cikin falasifa abu na biyu bayan mutum yarda da cewa akwai shi akwai wanda suke fassara da la ilaha illallah da wujud kaga daga nan tun daga nan su sun wani bangare ne na la ilaha illallah suka yi imani da shi ko abin ga imani da Allah kawai dan ka yarda da cewa akwai Allah wannan bai isa ba mutum ya zama mumini mafi yawan kahurai sun yarda da sun yarda da da cewa akwai akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah Abu Jahal da Abu Abu Lahab duk sun san da cewa akwai Allah kenan bayan shi sai yagwa kan a wannan imani da cewa shi kadai yake a cikin rububiyar shi a cikin ayyukan shi na uku imani da cewa shi kadai yake a cikin cancantar ayyukanmu na ibada kuma na hudu imani da cewa shi kadai yake a cikin sunayen shi da sifofin shi idan aka rasa ɗaya daga cikin wayannan abubuwan to imani da Allah yana cikin tangarda imani da Allah mutum ko babu shi gaba ɗaya ko kuma yana da matsala wayannan abubuwan guda hudu sune imani da Allah wa mala'ikati imani da mala'iku shi ma mutum ya yi imani da cewa akwai su sannan ya yi imani da sunayen waɗanda muka san sunayensu daga cikinsu kamar mala'ika jibril mika'il israfil malakul maut malik munkar da nakir da ridwan da dukkan mala'ikan da ya tabbata a cikin ƙur'ani ko a sunna cewa wannan sunan mala'ika ne sannan mai imani da ayyukan waɗanda muka san ayyuka ayyukansu daga cikinsu kamar mala'ika jibril menene aikin shi kawo wahayi eh shi abin ga rayuwar ruhi abin ga shine aikin aikin mala'ika jibril mika'il ruwa da da tsirrai aha mala'ika malakul maut mutu abin da ya shahe abin ga kashewa israfil busa cikin kaho almuhimmin dukkan mala'ikan da muka san aikin shi daga cikin mala'iku mun imani da aikin inda mutum zai abin zai san aikin ta hanya wadda take tabbatatta ya san da haka ne inkari kenan imanin shi zai roshi sannan mun imani da sifofinsu da muka sani wanda suka tabbata a cikin ƙur'ani ko cikin sunna cewa man abin da suna da girma suna Allah ya ba su ƙarfi Allah ya musu abin ga huka-hukai Allah ya ba su iko na tashakkul ma'ana su ɗau wata sifa kamar yadda jibril nan ya ɗau sifar sifan mutum sifa galibi yana zo manzo alaihi salatu wasalam a cikin sifa wani sahabi dihya ibn khalifa al-kalbi kenan suna da kudura kamar yadda aljannu ma Allah ya ba su kudura ta tashakkul su dau wata sifa haka kasancewarsu Allah maɗaukaki ya ba mu labarin cewa basa saɓon shi abin da ya umarce su kullum cikin kullum cikin abin ga cikin bauta Allah suke sa'annan kuma cewa al'umma ce wadda take mai yawa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari radda aka tai mi'raj da shi cewa baitul ma'mur kullum 70 suke suke shiga kuma bas abun ga turkin su baya sake dawowa har tashin kiyama wannan me yake gwada yana gwada yawa haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu gurin da zaka sanya dan abun ga daidai da yatsa biyu a sama lokacin da yaje mi'raj illa akwai mala'ika wanda yake bauta Allah ko yana sujada ko yana ko yana ruku'u haka girmansu da ƙarhinsu wanda mala'ika jibril wannan mala'ika guda na iya kihe duniya ga baki ɗaya wanda manzo salasalam ya ce an ba shi izinin ya ba da labarin wani mala'ika wanda daga nan saman kunnen shi zuwa kahoɗe shi ta hiyar shekara shekara saba'in kaga kenan wannan yana gwada yana gwada girmansu da ƙarhinsu wannan kuma duka da ƙarshe mu yake gwada yana gwada ƙarhi da girman mahalittinsu cewa an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi da imani da littattafai littattafai wanda Allah maɗaukaki ya sabkar ga annabawa wanda a cikin wa'annan littattafan shirya wa'annan al'ummomi su kowace al'umma littafin da aka sabko mata a cikin littafin shirya su take wanda daga cikin wa'annan littattafan mu yi imani da wa'anda muka san sunayensu a ciki kamar zabbur na dawud da injil ta isa alaihissalatu na isa alaihissalatu wassalam taurat na musa alaihi salatu wassalam suhufu ibrahim da suhufu musa duka mutum ya yi imani da su ranar mutum ya san da cewa dukkan waɗannan littattafan maganganu ne na allah magana ce ta allah magana ta allah kuma ba abin halitta ba ce ba sa'annan alkur'ani shine wanda ya shahi ya shahi dukkan wa'annan littattafai wa'anda suka gabata ta yanda daga inda aka turo annabi alaihi salatu wasallam har duniya ta tashi lokaci ne wanda hukumci na qur'ani shi kadai yake ci dukkan wani hukumci wanda ya ci karo da na qur'ani sunan shi jahiliya duk yanda mutane suka dauke shi cewa ilimi ne to jahilci ne jahilci ne baya yiwa maganar a samu wani abu wanda ya daidai da magana Allah maganar Allah bambancin da ke da kwai tsakaninta da magana wani tamkar bambanci ne da ke da kwai tsakanin Allah da ababen halitta don haka babu wani abu wanda wanda ya kai alkur'ani wanda a cikin shi dukkan abin da al'umma take bukata akwai shi a cikin alkur'anin nan da bayanin shi wanda shine sunna ta manzo alaihi salatu wassalam wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون yace wa rusulihi haka kai imani da manzannin shi manzanni wanda Allah madaukaki ya turo wanda su ne gare su ne su Allah ya sabkar ma littattafai don su isar ga mutane wanda su manzannin nan sun zo sun isar da wannan sako wanda Allah maɗaukaki ya turo su da shi saboda dukkansu ma'asumai ne ba sa haɗa cikin saɓon Allah ba sa haɗa cikin saɓon Allah wayanda muka san sunansu mun imani da sunan kamar mu abin ga annaba dai wanda muka sani wanda ya tabbata a cikin ƙur'ani ko sunna sunayensu suka tabbata ta hanyar zuwan cikin ƙur'ani ko tabbatattar sunna mursalan nan sun kai 313 adadinsu 313 annabawa 124 akwai bambanci tsakanin annabawa da mursalai wanda malamai suna suna da maganganu daban-daban la'alla wanda mafi amin ga akrab shine annabi wanda aka turo zuwa ga mutane mutane wanda suke sun dace da shi mana ba su yi jayayya da shi ba mursal kuma shine wanda mutanen shi suka yi jayayya da shi wanda su ma annaba nan annabi alaihi salatu wasalam shi ne mafifici a cikinsu shi ne mafi falala a cikinsu kuma da shi aka rihe annabta babu wani annabi bayan annabi alaihi salatu wasalam duk wanda ya da'awar annabta bayan annabi alaihi salatu wasalam ba musulmi ba ne dajjalun ne muftari kamar yadda sheikh suleiman ya yi bayani kan wannan 'yan kadiyaniya wanda suke cewa jagoransu ahmad mirza gulam annabi ne ko kuma manzo ne su hadisin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nabiyya ba'di ta suke la nabiyyun ba'di kama annabi ya hodi sunan wani daga cikin annaba ne wanda zai zo bayan shi ba korewa ne ba maimakon su maida shi abin ga nasba la nabiyya babu wani annabi sai suka ce la kamar sunan wani mutum ne la nabiyyun ba'di wani annabi ne bayana Allah al-musta'an mutane ne wanda ba a lissafa cikin ƙungiyoyin abin ga firak na musulunci wata milla ce daban wadda ba wadda annabi ya zo da ita ba ba ta da alaka da ta annabi alaihissalatu wasalam kahurai ne tsantsa kamar yadda malamai suka yi bayani bal wannan hatta wannan a siyasance ƙungiyoyi wanda ke hada musulmi ƙungiyoyi na tattalin arziki ko na siyasa wanda ke hada musulmi kamar oce da sauransu su ba ba sa ciki saboda ba a yi itibarinsu ba cikin musulmi ba wal yawmil akhir da imani da ranar lahira menene imani da ranar lahira shine mutun ya yayi imani da dukkan abin da ya tabbata wanda zai zo cewa zai zo bayan mutuwa daga mutum ya mutu saboda akwai akwai rayuwa ta duniya da abin da zai biyo bayan mutuwa shi ake kira da ranar lahira abubuwan da za su afko cikin kabari na tambayoyin da za ma mutum mutum ya imani da su fitina ta kabari ta tambaya azaba da ni'ima ta kabari da sake tayar da mutane da ainihin haudu da manzo alaihi salatu wasalam ya ba da labari da shafa'a da da auna wannan ayyuka da ba da takardu na ayyuka da sakamako 'yan aljanna su shiga aljanna 'yan wuta su shiga aljanna duka wannan shi ake kira da ranar lahira yanan dole yana daga cikin imani mana imani mutum ya yi imani da wannan idan mutum ya yi inkarin wannan bai imani da ranar lahira ba wanda ya karyata ɗaya daga cikin wayannan abubuwan ko sunan shi sunan shi'ar ne ba musulmi ba ne ba wata umina bilkadari khairihi wa sharri kuma ka yi imani da kaddara ka yi imani da cewa allah maɗaukaki ya kaddara komi menene kaddarawa kaddarawa shine abin da ya kumshi matakai guda guda hudu imani da cewa dukkan abin da zai gudana allah yana da ilimin shi wanda ilimin nan baya da harko baya da harko haka ilimin shi baya da ƙarshe sannan allah maɗaukaki ya rubuta abu na biyu ya rubuta dukkan abin da yake cikin ilimin shi babu wani abu wanda ba ba a rubuce yake ba da abin da kaga ya abku ko zai abku ko inda bai abku ba ya zai abku dukan shi yana cikin yana cikin lauhul mahfuz allah ya rubuta shi allah ya rubuta dukkan abin da ya kaddara wa halittu tun kahin ya halitti sammai da kassai da shekara dubu hamsin kamar yadda ya zo a cikin hadisi sannan abu na uku dukkan abubuwan da allah ya sani sani wanda baya da farko baya da ƙarshe ya kuma rubuta shi ga hanyar halitta sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin wannan abin yana gudana ne da ganin dama Allah babu abin da ke huta da ganin dama Allah mai saban Allah a ganin dama Allah ne amma ba a san Allah ba ba a san Allah ba Allah yana san abubuwa ne wanda ya umarni da su amma ya ba mutum damar ya yi abin da shi baya so nan so kan mu ɗauka kamar so na hausa da hausan aka ce so kamar wannan yarda wani gama ana ce mata so to so a larabci ba da irada da abin ga daban-daban ne irada shine ganin dama mashi'a to dukkan abin da ke gudana yana gudana ne a bisa mashi'a ta Allah maɗaukaki da ganin damar shi wa mata sha'una illa an sha Allah na hudu samuwa aikin ko kuma samuwar abin da aka kaddara kin kamar yanda Allah ya san shi ya rubuta shi kuma ya bada ya bada dama babu abin da zai canza daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya kaddara idan mutum ya yi imani da wannan ya isa kan mutum ya shiga cikin wasu jaye-jaye na kaddara don in mutum ya ya zurhoha kwarai to zai in bai sannu ba talallabiya za ta kwashe shi kala sadakta sai ya ce ka yi gaskiya kala fa akhbir ni anil ihsan ya ce ka bani labarin mai ake kira da ihsan kyautatawa menene kyautatawa ma'ana kyautata kyautata musulunci da imani kyautata musuluncinka da imaninka shi ake kira da ihsan qala an ta'budallaha shine ka bautata wa Allah ka annaka tarahu tamka kana ganin Allah wannan ita ake kira da martaba ta al-mushahada al-qalbiyya wannan kaman mutum yana ganin Allah da zuciyar shi ce fa'in lam takun tarahu idan ya kasance baka ganin shi fa'in na huya raka to martaba ta biyu shine ka kudurta cewa idan ba kai martabar ta harko ba ta mushahada alkalbiya to kakka kasa da martaba ta biyu ita ce ka yaushe ka haƙiƙance da cewa Allah yana ganinka to idan ka san da Allah yana ganinka ya ayyukanka za su kasance ayyukanka ba sa zama kamar na harko wanda shi kamar yana yana ganin Allah ne amma kuma dole za ka kyautata za ka kyautata ayyukanka saboda duk wanda ya san Allah ya san da kuma Allah yana ganin shi dole ya kyautata ayyukan shi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim kenan Allah mai girma ne mai iko ne mai karhi ne mai wanda ya sifantu da kamala kenan dole ka tsaya ka bauta mishi saboda ka kubuta daga hushin shi ka samu yarda shi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak in baka ganin shi shi yana ganin ka wasu malamai kuma sun ce wannan duka martaba guda ce dukan abin ga ihsan duka martaba guda ne ba martaba bi bane ba almuhim kowanne ne daga cikin abubuwa guda biyu ihsan abin da ake nihi da shi shine mutum ya kyautata zahirin shi da batinin shi ya kyautata musulmcin shi da imanin shi yanannan idan muka lura a cikin wannan nassin imani da musulunci sun zo tare shi yasa malamai suke cewa wannan yana da wannan kalmomin suna daga cikin kalmomi wa'anda ko lafuzza wa'anda idan suka haɗu a cikin nassi guda kowanne yana da ma'anar shi wadda ta sha bamban da ma'anar kalima guda idan kuma guda ya zo sai ya ɗau ma'anar dukan biyun kama nan kaga musulunci an fassara shi da ayyuka na zahiri shahada mutum ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah da bakin shi abu ne wanda yake na zahiri in ta shiga abin ga zuciya sai ta amfane shi duniya da lahira idan ba ta shiga zuciya ba zuciya ba ta faɗa ba sai ta amfane shi a nan duniya gobe kiyama ya kasance fi darkil asfali minan nar idan kuma suka zo abin ga a cikin nassi guda muka ce sai su dau ma'anar duka biyu kamar misali inna dina inda Allah islam nan imani baya ciki yana shiga in ka ce nan musulunci ana nihin ayyukan abin ga kenan imani ha bal imani yake shiga dukhul awwaliya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min inda suka zo a cikin ƙur'ani suka zo cikin nassi guda wanda kowanne ya ɗau ma'anar shi qalatil arab amanna Allah ya ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna yana nan kaga musulunci daban imani imani daban yana idan suka haɗu kowanne da ma'anar shi idan kuma suka rabu kowanne sai kasance yana da ma'anar shi kamar albirru wattaqwa idan takwa ta zo ita kadai ana nihin albirru wattaqwa idan albir ya zo shi kadai ana nihin albirru wattaqwa idan guda ya zo ana nihin duka biyun wala ta mu ya yi halladi na amina taƙullah haƙa tuƙate me ake nihi da takwa nan yawwa ana nihin aikata umarni da nisanta hani duka sun shiga wa ta'awanu alal birri wat taqwa idan da abun ga nan abun ga sai ta kumshi duka ma'anonin guda biyu inda yazo su abun ga kalmomin guda biyu suka zo suka zo cikin nassi guda sai kasance kowanne yana da ma'anar shi albir wa ta'awanu alal birri wat taqwa menene ma'anar albir ha aikin aikin nagarta ko aiki abin aikata umarni yawa shi kuma takwafa ya gobarin abin barin hani shine takwa eh amma idan ɗaya ya zo sai ya ɗau ma'anar duka biyu ƙala fa akhbirni an sa'a yace ka bani labari game da sa'a kiyama ƙala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ya ce wanda aka tambaya bai yi wanda ya yi tambaya sani ba kenan wanda ya tambaya da wanda aka tambaya dukansu daidai suke wajen jahiltar lokacin da za a yi kiyama kenan waninsu min babu aula wannan abin da yake gwada cewa kowa duk wanda ka sani daidai yake a wajen jahiltar lokacin da za a yi tashin kiyama wannan abu ne wanda Allah shi shi kada ya san shi yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha Allah shi kadai ne ya san ya san lokacin da za a yi tashin kiyama babu wani mahaluki wanda ya san lokacin da za a yi tashin kiyama amma kaga saboda jahilci wasu sai su ce duniya za ta tashi abun nan da shekara kaza za ka samu wasu wanda suna wannan cikin musulmi amma suna imani da wannan ya duniya tashi za ta yi an ce lokaci kaza za a yi kaza abinda duk abinda za a yi a gaba babu wanda ya san shi in ba Allah ba qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san abinda za a yi nan da ƙasa da shegon ta guda a gaba sai Allah hatta annabi alaihi salatu wasalam bai sani ba dalilan kuma suna da yawa na cewa annabi alaihi salatu wasalam bai san da bai san gaib ba daga cikin manzo alaihi salatu wassalam abubuwan da suka abu kuma gaib ya kaskashi bi akwai na abin da ya abu akwai na abin da ya abu akwai abin da zai abu a gaba atto abin da ya abu kuma manzo alaihi salatu wassalam wasu abubuwa sun gwada cewa bai san su ba kamar lokacin da aka ma Aisha radiyallahu anha kazafi kazafi na na zina annabi inda ya sani da ya san gaib sai ce ƙarya ake mata amma sai da wahayi ya zo ya gaya wa annabi alaihi salatu wasalam cewa da abin da ake zarginta da shi karya aka yi mata aka manzo alaihi salatu wasalam lokacin da sarka aisha radiyallahu anha ta bace tana kalkashin raƙumi da suka zo sai sarka ta faɗi kalkashin raƙumi sai suka kwana suna nema ana ta nema har aya ta taimama ta sauka saboda babu ruwa sun nema sun gaji sai ayat taimama ta sabba lokacin da raƙum ya tashi sai aka ga sarka a ƙasa annabi alaihi salatu wasalam inda ya san gaib da sai ce kawai amun ga sarkar tana nan ƙasa kaga bai sani ba sai abin da Allah madaukaki ya ba shi labari na daga abin da zai afko a gaba qala fa akhbirni an amaratiha yace ka bani labari game da alamominta alamomin tashin kiyama qala أن تلد الأمة ربتها manzo alaihi salatu wassalam nan ya bada wasu misalai na ko kuma alamomi misalai na alamomi wanda daga ka gansu to kasan da cewa ana kusa da tashin kiyama bal daga cikin alamomin zuwan shi alaihi salatu wassalam yace bu iftu wasa'atu ka hatain zuwan shi yana daga cikin alamomi na tashin kiyama nan duka alamomin da manzo alaihi salatu wassalam ya bada abun a matsayin misali duka kananan alamomi ne wa'anda alamomi ne da ke gwada tashin kiyama amma akwai manya-manyan alamomi wanda daga an ga guda sauran gaba ɗaya za su zo kamar yadda tabzi in ya tsinke ya'yan tabzin gaba ɗaya suke zube ko to daga an ga guda shi kenan sauran su ma nan da nan za su zo ya ce an tali da al'amatu rabbataha kaga cewa baiwa ta aihi wargijiyarta na malamai sun ba da fassarori daban-daban na abin da ake nihi daga cikin fassarorin da aka ba da ya'ya su dau matsayin iyaye mana maimakon biyayya da uwaye su ma iya su ma iyayensu biyayya yanzu ya'ya suke ba iyayensu umarni sun zama kamar iyayen gijinsu daga cikin fassarorin da aka bada cewa ƙarshen duniya wannan yaƙi zai yi yawa za a kamo za a rika kamo bayi bayan nan sai su zo wannan a yi saɗaka wannan ɗiyan da bayan suka aifa su ana dangana su ga iyayensu su ‘ya'ya ne yanan shi ɗan ɗan abin ga babawa mani ba ita uwashi kuma baiwa ce daga cikin fassarorin da malamai suka bada wa an tara alhufat al'urat al'ala haka kaga wayanda suke alhufat wanda suke tahiya ba su da takalmi saboda talauci abinda za su yi takalmi ma wuya yake musu al'urat wayanda tuhahin da za su suturce kansu ma yana musu wuya saboda talauci al'ala masu tsananin talauci ri'a sha wayanda suke kiwo na dabbobi a cikin daji ya tatawalu na filbuniyan sun shigo cikin birane suna dogayen gidaje suna alfahari da gidajen in wannan ya yi hawa uku wancan ya yi biyar haka suna ta alfahari da gidajen wannan duka alamomi ne na tashin kiyama abinda ke hada dukkan alamomi na tashin kiyama shine yanayi ya canza kaga asali yanda aka sani shine diya su ma iyayensu biyayya abinda aka sani shine talaka a daji yake yan gari masu hali su suke talakawa ba a san su da gine-gine ba haka yanka ɗauka manya-manyan alamomin ma hutar rana daga daga mahaɗatta wannan ya canza ma ya canza abin ga akan ya saba wa tabi'ar da aka santa da shi in ka ɗauka dabba wadda za ta yi magana ba a san dabba da magana ba duka kenan tabi'a za ta canza shine wannan abin da ke hada duka alamomi na tashin kiyama قال فأخبرني أنا أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة الآلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق يتبع هكا سيء وأن متنيته أتكن رواوي فلبثت مليا نذمنا لوكتي ميتو أتكن رواوي كوانا أكو كوانا أكو أمر بي بان كوانا أكو يداو أمر باكين مجلس أمر سيته أبن يته شباكين تبان كوانا أكو يداو sun makala sai manzo alaihi salatu wasalam ya ce da shi ya umar ya ce ya umar a tadri mani sa'il shin ka san wannan wanda ya zo ran nan yake tambayon nan ka san kowa ne ne qultu yace nace a'a qultu allah wa rasuluhu alam nace allah da manzon shi su suka sani to nan allah da manzon shi su suka sani wannan mas'ala ce wadda a zamanin annabi yana cikin rayuwa aka ce kuma manzo abin ga ya san wannan matsalai matsala ce wadda take ta shahi addini matsala ce kuma wadda ta shahi shi yana nan babu ishgali to bayan rasuwa annabi alaihi salatu wasalam idan aka tambaye mutum game da wani abu ya halatta ya ce allahu wa rasuluhu alam allahu alam eh wannan babu wanda yake sabani a kanta to Allahu wa rasuluhu alam ya halitta mutum ya hada a wasu sun ce abin komi ne ne kakkace Allahu bayan rasu annabi alaihi salatu wasallam kakkace Allahu wa rasuluhu alam kace Allahu alam kamar yanda Sheikh Mas'ud ya hada wasu suka ce a muna idan ya kasance abin ya shahi shari'a ko bayan rasuwa annabi ana iya cewa Allahu wa rasuluhu alam saboda shari'a gaba ɗaya shi ya kawo ta amma abin da ya yi shi ne mutum ya ce allahu alam allahu alam shi ya yi ƙala fa'innahu jibril a takum yi allimukum dinakum ya ce wannan wanda ka gani jibril ne ya zo don ya karantar da ku addininku yanan kaga nan yana gwada cewa wannan hadisin ya kamata ya shiga cikin wannan littafin saboda menene maudu'in wannan littafin hadisan da nawawi ya hada nan gurin wasu hadisai ne eh jawami'ul kalim eh hadisai waɗanda eh lafazan su ba su da yawa amma ma'anarsu tana da hwadi to nan an ce addinin ne gaba ɗaya a cikin wannan hadisa annabi annabi da kanshi yace atakum yuallimukum dinakum kenan nan addinin ne gaba ɗaya aka dunkule a cikin a cikin wannan hadisin sa'an nan nan yana gwada mana cewa karantarwa ba dole sai ka karantar da kanka ba da kanka ka karantar ba tana yi wa ka san tambaye jibril ya san abubuwan nan ko bai san su ba yana cewa sadakta amma yake tambaya annabi saboda ni saboda wasu su sani wasu su sani kuma annabi gawa ya dangantar da ya dangana karantarwa ga jibril yu'allimukum ya zo ya karantar da ku kenan ba dole sai kai da kanka yi magana kai da kanka abin kana iya tambaya kuma ya kasance tambayan nan karantarwa ce karantar da wani wannan hadisin yana da sabab kamar yadda imam muslim rahimahullah ya kawo shi a cikin sahihin shi ya ce yahya ibn ya'mar da abdurrahman alhimiyari lokacin da magana akan kadara ta tashi a basra wasu mutane da suka fito waɗanda an san su da ƙoƙari wajen ilimi ya haɗu sifofinsu da ƙarshe ce sai dai suna cewa al'amur unuf ana suna kore ilimi na Allah game da al'amurra kahin sa faru suna cewa Allah bai san al'amurra ba sai sun faru ta'alallahu amma ya kulu na uluwan kabira sai abu ya faru lokacin Allah ya san shi a hadasu ya ce lokacin sai ya ce bari su abin da suka yi niyyar shi da wannan yahya ibn ya'mar da abdurrahman al-himari suka yi niyyar bari su tahi wannan hajji hajji ko umra idan suka je sai su hadu da wanda Allah ya datar da su daga cikin sabon manzo alaihi salatu wassalam su mushi tambaya kaga abu na farko yana gwada cewa tabi'ai suna koma ga sahabban manzo alaihi salatu wassalam kenan dalibai ko kuma gama garin mutane ya kamata a yaushe su koma ga manya-manyan malamai fasalu ahlar zikri in kuntum la ta'lamun musamman mas'aloli waɗanda suke sun shahi sun shahi al'umma kan mutum yayi gaugawa a cikin su ya koma ga ga manya-manyan manya-manyan malamai da lokacin da suka taye sai suka hadu da Abdurrahman wannan Ibn Umar zai shiga masallaci sai suka sa shi tsakiya guda a nan guda a nan sai abin suka tambaye shi game da wa'annan shi ya sa ibn umar ya koro musu wannan hadisin wannan hadisin nan kuma mahallin shahid a cikin hadisin shi ne wa an tumina bil qadari khairihi wa sharri shi ya sa imam muslim al-imam muslim ya kawo hadisin wannan kuma yana daga cikin huskoki na ainihin fatuwa fatuwa kamar yadda malamai suke cewa ɗayan abubuwa guda uku ne ko kuma ɗayan uslubi guda uku in ma a kawo amsar da tare da dalili ko kuma a kawo dalilin ko kuma a kawo da wannan amsar kaɗai ba tare da dalili ba kowanne aka yi almuhim ko da fatawacce bidon a kawo hujjata wannan in ta dace da gaskiya duka wannan bukata ta biya ba dole sai an zo da da dalili a kowane lokaci ba na ga minti yake uku ya saura aha la dukansu abin ga kullu har yani la ايوه يعني بمعنى روايه بمعنى بالمعنى ايوه لما wanda ke cikin nuskha nusakh na nawawi shine yuallimukum dinakum yuallimukum dinakum shine a cikin nusakh na al-40 bai sai minti uku ne saura wannan awa guda minti guda minti uku ne saura minti biyu ne mai akwai lokaci ya yi don subhanakallahumma wa bihamdika shara Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk